وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya
darasinmu na jiya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara mun tsaya ƙarshen aya ta 124 inda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani game da jarabawa da Allah ya jarabci annabi Ibrahim da shi kuma annabi Ibrahim ya cika wannan jarabawan ya ci wannan jarabawan abinda aka umarce shi da shi yayi wanda aka hana shi ya bari wanda aka jarabce shi da shi na rayuwa yayi haƙuri Allah kuma ya nuna mana cewa Allah ya ce da shi zan sanya ka zama jagora abin koyi ga mutane saboda wannan abin da kai annabi ibrahim ya roƙa ya ce ya Allah cikin zuriyata ma a samu waɗanda za su zama jagorori Allah ya ce da shi alkawarina rahamata ba ta riskan azzalumai azzalumai ba sa dacewa da rahamata Allah ya tsare mu da zalunci za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta 125 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين للطائفين والعاكفين والركع السجود Allah madaukakin sarki bayan ya gama bayani akan yadda ya jarabci annabi Ibrahim kuma ya ci jarabawa Allah kuma sai ya waigo yana mana bayani akan falalan ɗakin Ka'aba Allah madaukakin sarki ya ce wa iz ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna Allah ya ce ku tuna ka ba su labari iz ja'alna albayta lokacin da muka sanya wannan daki na Ka'aba dakin Allah mai alfarma ya zamo mathabatan linnasi wannan lafazi na mathabatan malamai sun tattauna akan menene ma'anan wannan lafazi na mathabatan wasu suka ce ma'anan shi shine ay marji'an wato wajen dawowa ne ga mutane bi ma'ana shine duk wanda ya je ɗakin ka'aba to zuciyarsa tana tunanin yaushe ne zai sake komawa masabatan linnasi kenan inda mutum zai je ya sha wahala wajen aikin hajji ya yi kai komo daga can zuwa can daga can zuwa can gaɓoɓinsa su yi ciwo amma kuma daga sanda ya juyo gida sai kuma ya fara tunanin allah ya kai mu shekara mai zuwa kuma in sake komawa wannan shine masabatan linnas kenan ay marji'an linnas yadda mutane kowa yana son ya koma duk wanda ya je yana son ya koma wanda bai je ba kuma zuciyarsa tana tattara a wajen wannan zai zama masabatan linnas wajen taruwa ga mutane yadda mutane suke taruwa a lokacin wato ainihin aikin hajji ko lokacin ibada ta umra ko wani abu makamancin haka wasu malamai suka ce lafazin masabatan linnasi daga kalman wato thawab ne as-thawab shine lada to wa iz ja'alna al-baita mathabatan linnasi kenan zai zama bisa wannan fasarar tuna lokacin da muka sanya ɗakin Ka'aba ya zama wajen samun lada ga mutane mutum ya je ya aikin haji ko ya je ya umara ko wani abu makamancin haka wannan zai sa ya samu lada to ɗakin Ka'aba zuwa wajen ya zama sabatan linnasi kenan inda mutum zai je ya samu lada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana ya ce sallah guda ɗaya a masallacin harami daidai take da sallah guda dubu ɗari a inda ba harami ba yanzu yadda muka yi sallan asuba a nan wanda yake harami yadda yi sallan asuba sai an ninka ladan namu sau dubu ɗari shine nashi shine kaga masabatan linnasi kenan wajen samun lada wasu daga cikin malamai suka ce masabatan linnasi kamar da ya kawo magana a farko shine inda zuciyar mutum kullum baya gajiya mutum baya taba jin ya kosa da zuwa wannan wajen baya taba jin ya gaji a mujahid al-imam mujahid da sa'id bin jubair suka ce ya atuna ilaihi min kulli janibin wa yahujjuna abinda ake nufi da masabatan linnasi shine inda mutane ke tattaruwa suna zuwa ta kowane bangare min kulli fajjin amik ta ko ina za ga mutane suna tuttuɗowa suna tahowa menene bukatarsu shine dan su zo su yi aikin hajji suna so su zo su yi su zo su yi aikin hajji abdullahi dan abbasin allah ya kare ta a gare shi ya ce ma'anan masabatan linnasi shine ma'azan wa malja'an wajen samun mafaka da kuma inda zuciya ke karkata zuwa gare shi mafaka kenan al-imamu qatada yake cewa masabatan linnasi ai majma'an linnasi kenan inda wajen taruwa inda mutane ke taruwa wanda duk duniya babu inda ake samun dandazon jama'a da taruwan jama'a kamar a ce yau za a yi aikin hajji irin taruwan da ake aikin hajji babu wani taro a duniya da yake samun wannan taron jama'a ne wannan masabatan linnasi kenan sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa amnan mun sanya harami mai alfarma ya zama aminci amintacce malamai suka ce ai ma'anansa shine wato duk wanda ya shiga cikin wajen to zuciyarsa tana samun natsuwa zuciyarsa tana samun kwanciyar hankali sannan wa amnan shine koda wani ne ya tare ka da fada sai shiga ɗakin Allah mai alfarma to haƙura za ka yi sai ya fito shi ne ma'anan wa man da kalahu kana amina duk wanda ya shiga ciki to ya shiga cikin aminci shi yasa wasu malamai ma suka ce ko haddi ne na barawo ko na mazinaci ba a yin shi a cikin ƙwaryen haramin makka harami masallacin harami saboda Allah ya ce wa man da kalahu kana amina to amma wasu malamai suka ce a'a ko anan ana yin wato ainihin haddi dalili ko shine shi wanda ya yi sata a cikin harami ko ya yi zina a cikin harami ko wani abu makamancin haka ai shi ne ya fara keta amincin wanda ya so wajen ya kamata duk wanda ya shiga cikin ɗakin Allah mai alfarma ya zama yana cikin aminci kar a taɓa jininsa kar a taɓa dukiyansa kar a taɓa mutuncinsa to wanda ko aka kama shi ya yi sata kuma ya saci abin da ya kai nisabin da za a yanke hannunsa shine asalin wanda yake ta amincin Allah su ko wanda shi ko wanda zai zantar masa da haddi ba ke ta amincin sa ba yayi masa aljaza'u min jinsil amal wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummunan aiki shine mummunan aiki irinsa Allah madaukakin sarki ya tsare mu to wannan shine malamai suka ce abinda ake nufi da wa iz ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amnan da wancan ayan da Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina ai ma'anansa shine aminu man dakhala albayta duk wanda ya shiga ɗakin Allah mai alfarma to ku tsare masa amincin sa ba ta'addanci a cikin ɗakin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a hadisi wannan garin inna hadha albalada haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyamah annabi ya ce wannan garin na makka wato allah ya haramta shi allah ya haramta yaƙi a cikinsa ya haramta yaƙi a cikin wato a ɗakin allah mai alfarma ya haramta duk wani abu na ta'addanci a cikin wannan wajen tun daga ran da ya halicci sammai da kasai manzo allah ya ce to wannan gun na cikin alfarman allah har zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an ga dabban farauta a cikin harami ba a koranta ba a yin farauta a harami saboda ta shigo harami to tana cikin alfarma ya ayu halladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kashe dabban farauta alhali kuna cikin ihrami na aikin hajji shi yasa sahabbai ma da Allah ya saukar da wannan dokar sai Allah ya ce ba sahabbai to ku shirya zan jarabce ku sunnar Allah kenan ta jarabawa yadda muka karanta jiya Allah ya ce ku shirya zan jarabe ku da kafin ka samu daman farautar dabba sai ka yi lambo ka fake ta ka wahala ka harba ma ka kuskure da kyar ka samu ka yi farauta amma Allah ya ce masahabai idan kun shiga cikin harami kuna cin ihrami zan sako muku dabbobin farautar su zo ga kunan da hannu ma za ka iya kama ta amma Allah ya ce karka kama ya ayyuhal ladzina amanu ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب Allah ya ce Allah zai jarabe ku da dabbobin farauta da hannu za ku iya sa ku kama za ku iya harba makaminku yanzu yanzu nan ku kamo ta Allah ya ce amma zan yaka ne saboda in ga a cikin kuwaye mai tsoron Allah da gaske saboda haka dabba in ta shigo cikin harami to ta shiga cikin alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a kashe ta to kaga ta zama wa amnan kenan waje ne amintacce to shi yasa har mutanen makka ma Allah ya goranta musu lokacin da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna tabi'il huda ma'aka nutakhaffaf min ardina suka ce muna so mu musulunta amma tunanin da muke shine in mun musulunta za a zo a kore mu daga garin ma'ana muna tsoron kar ya zama binka da zamu yi ya zama silan lalacewar mu Allah ya ce a'a awalam numakkin lahum haraman aminan yujiba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah ya ce ba mun ba su dama muka ba su harami amintacce ba kayan marmari ana shigowa da shi ta ko ina bayan su ba sa shuka arziki daga wajen mu awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim Allah ya ce ba su ga mun sanya musu haramin makka ya zama amintacce ba ne bayan ga mutane garuruwan da ke kewaye da su ana ta karkashe su ana ta yakansu amma Allah ya sanya garin makka ya zama amintacce kamar Allah yana nuna musu lokacin kuna kafirai ma kuna kafirci Allah ya bari ku zauna lafiya sai kuma kun musulunta kun ce Allah ɗaya ne Allah kuma sai bari a wulakanta ku ai ba zai yi ba saboda ka san wani yanzu yana ya saba da cin dukiyar haram da ɗiban dukiyar jama'a in an ce mai ya tuba sai fara tunanin to in ya tuba ya koma zuwa ga Allah kuma ta ina zai samu rufin asiri irin yadda su suke tunani kenan yanzu in mun musulunta to ya garin mu zai kasance to shine Allah yana faɗa maka lokacin da kake ɗeban na haram ma Allah ya rufa maka asiri ballantana kuma ka dawo ka tuba ka ce Allah na tsaya a halal ainihin ne ma ya fi cancanta ka samu rufin asirin ubangiji Allah karfa mana asiri da haka Allah ya ce wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan ku tuna lokacin da muka sanya ɗakin Allah mai alfarma ya zama matattara ga mutane makoma ga mutane wajen samun lada ga mutane sannan ya zama aminci da wajen kwanciyar hankali da mutane Allah ya ce wa yutakhatta wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wannan wajen na wattakhidhu akwai kirawoyi guda biyu al'imamu nafi da ibn amir suna karanta shi bi fatihil kha shi ne sai su karanta da wattakhazu madadin wattakhizu to in mun ɗauke shi lafuzan guda biyu duka suna ba da ma'anoni ne daban-daban shi yasa malaman kira'a suna cewa alqira'ataini kan ruwayataini in an samu kira'o'i guda biyu akan abu to kamar a samu ruwaya biyu ne daban-daban to nan in muka ɗauki wa iz ja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhizu min maqami ibrahim musalla yadda muka karanta a wannan ruwaya ta hafsu qira'an asim ibnu abin najid al-ibni abin najid al-kufi abinda ake nufi wattakhidhu wannan insha'i ne wato umalli ne ake bayarwa ana bada umalli ne cewa ku jama'a wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku riki wato maqamu ibrahim wajen da annabi ibrahima alaihi salatu wassalam ya tsaya a lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba da kuma inda ya tsaya suna addu'a shi da ɗansa rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim to wannan wajen Allah ya ce to ku rike shi musalla ya zama wajen da za ku dinga yin sallah ko kuma ya zamana wa iz ja'alna albayta mathabatan lin-nasi tuna lokacin da muka sanya ɗakin Allah ɗakin Ka'aba ya zama makoma matattara ga mutane wa amnan ya zama wajen samun aminci da kwanciyar hankali wattakhadhu sannan mutane suka riki min maqami ibrahim musalla suka riki maqamu ibrahim ya zama wajen sallah kaga in mun dauki wattakhidhu cewa ake ku yi kenan wattakhadhu kuma ana bada labarin mutane sun riga sun yi Allah ya sa muna fahimta saboda haka mutane sun riki makamu Ibrahim ya zama wajen yin sallah hakan daidai ne eh me dalili shine wannan ruwayan da tace wattakizu kowa ya rika wattakizu min maqami Ibrahima musalla saboda haka wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaman yadda al-Imam al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya kawo a cikin tafsirinsa al-Imam Muslim Allah ya masa rahama ya rawato a cikin hadisi dogon hadisi hadisin jabir hadisin da jabir dan abdullahi ya yi bayanin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya mishi rahama ya rubuta littafi sukutum da guda yace hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kamar rawaha Jabir ibn Abdullah hadisin Jabir shine hadisin da ya tattaro komai na aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga fitowar annabi daga gida har zuwa isansa Makka har zuwa dawowar shi gida ba abin da ya bari Jabir yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa zuwa ga ɗakin Ka'aba lokacin da ya juya ma arrukunul yamani baya tsakanin safa da marwa da yayi da tafiye-tafiyen da yayi yayi tafiya da sassarfa zagaye uku sannan yayi tafiya normal tafiya zagaye hudu bayan ya gama sai ya dawo zuwa zuwa ga makamu Ibrahim sai ya karanta wannan ayan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla sai kuma yi sallah raka'a biyu a wannan wajen raka'an farko ya karanta kul huwallahu ahad raka'a ta biyu kuma ya karanta kul ya ayyuhal kafiru saboda haka a wannan shine ma'anan faɗin Allah wa takhidhu min maqami ibrahima musalla bayan an gama safa da marwa an je an dawo an je an dawo to kuma za a zo maqamu ibrahima a yi nafila raka'a biyu wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi al-Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama ya bada bayani akan cewa wannan maqamu Ibrahim din shine dutsen da Annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam ya taka a lokacin da yayi dinga daukan block yana daurawa domin yin ginin ɗakin Ka'aba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi to sai ya zamana cewa ya gajiya wannan gajiyawan da yayi shine sai taka wannan dutsen yana tsayuwa shi kuma ɗansa Ismail yana miƙo masa dutsen shi kuma yana ɗaura harsashin gini na ɗakin Ka'aba wannan yasa har kafansa ta yi alama ta yi shati a jikin wannan dutsen shi yasa ake kiran shi da makamu Ibrahim
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين to kaga shi yasa mu mu a al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu Allah yake yace da mu wato qul sadaqallah Allah yayi gaskiya fattabi'u millata ibrahima hanifa ku bi hanyar annabi ibrahim to cikin bin hanyar annabi ibrahim kuma akwai yin sallah raka'a biyu a wannan makamin Ibrahim Anas dan Malik Allah kare yadda a gare shi yace a wannan wajen makamin Ibrahim din a lokacin da muke zo aikin hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace naga alamar yatsun kafar annabi Ibrahima naga alaman dunduniyansa yace amma ghaira annahu azhabahu mas'un nasi bi aidihim amma saboda yadda mutane suka dinga shafa wannan makamu ibrahim din har aka wayi gari cewa alamar kafar annabi ibrahim din ma ya gushe saboda yadda mutane suka dinga suka dinga shafa shi al-imamu suddi Allah ya mishi rahama yace makamu ibrahim anan shine wato dutsen da mahaifiyar wato zaujatu isma'il wato matar annabi isma'ila alaihi salatu wassalam ta ɗaura ta ajiye ƙarƙashin diddigen annabi ibrahima alaihi salatu wasalam lokacin da take wanke masa kansa bayan ya gama gini to dutsen da ta sa ya ɗaura ƙafafuwansa a kai tana zuba masa ruwa kanshi yana wanke kanshi ya ce to wannan shine wato ainihin makamu ibrahim almuhim shine allah yana, yana faɗa mana cewa yana umultan mu da wattakhidhu min maqami ibrahima musalla mu dinga wato ainihin wato muriki maqamu ibrahim inda annabi ibrahima alaihi salatu wassalam ya tsaya a matsayin wajen da za a dinga yin sallah abu na gaba akan wannan ayan shine annabi ibrahim afwan sayyidina umar dan khattab Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa ubangiji na ya goyi bayana akan abubuwa guda uku ya ce na farko lokacin da muka je aikin hajji sai na ce lausan laitu khalfal makam ina ma da a ce mu yi sallah a bayan makamu ibrahim sai Allah ya saukar da wannan ayan yace wattakhidhu min maqami ibrahima musalla sannan yace na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law darabta ala nisaika alhijaba fa innahu yadkhulu alaihinna albarru wal fajir nace ma annabi sallallahu alaihi wasallama ina ma da a ce ka umarci matanka su dinga sa hijabi mana saboda gidanka da mutumin kirki da mutumin banza kowa yana shiga saboda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ana shiga a ci abinci to wani yana zuwa ya samu waje ya zauna wasu bayan sun gama cin abincin ma sai su zamu waje su zauna to sai Allah madaukakin sarki saukar da ayan hijabi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah ya ce in har za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu to a sa hijabi tsakaninku da su har daga ƙarshe ma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina ya ku da kai imani kar wani daga cikin ku ya shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai an muku izini ku zo ku ci abinci shi ma da sharadi ghayra nazirina ina ba zuwa za ku yi ku zauna kuna jiran abincin ya nuna ba a zauna a waje sai abincin ya dahu walakin idza du'itum fadkhulu idan abincin ya dafu an kira ku sai ku shigo ku ci wa idza fa idza ta'imtum fantashiru bayan an gama cin abinci kuma kowa ya tashi tafi da abunsa wala musta'nifina li hadith kar ku zauna kuna tadi bayan kun gama cin abinci inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum hakan na cutar da annabi amma annabi yana kunyar ku amma shi Allah wallahu la yastahi min al Allah baya kunyar fadin gaskiya saboda haka Allah madaukakin sarki ya haramta sannan yace bayan Allah ya saukar da aya a suratul mu'minuna Allah ya yi bayanin yadda ya halicci ɗan adam tun daga yadda ya halicci annabi adam daga turbaya da yadda ya ci gaba da halittar mu daga digon maniyi zuwa gudan jini zuwa gudan tsoka a sa kashi har a fito da mutum ya zama jariri lokacin da Allah ya saukar da ayan ba a cike ayan ba sai Umar dan Khattab Allah ya kare da a gari sai ya ce ta tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita Allah mai wato mafi kyawun halitta to sai Allah ya saukar da aya ce a ciki wannan maganar sayyidina Umar din ta zama Qur'ani a cika ce ta cika wancan ayan ta zama cikamakon ayan fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yace sannan akwai na hudu kamar da zo a wata ruwayar yace matan Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama tutsu har Annabi yayi yaji na tsawon wata guda yace lokacin da na shiga sai na ce matan Annabi ko dai ku shiga taitayinku ko kuma Allah ya musanya mishi da matan da suka fi ku sai Allah ya saukar da aya asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayihatin thayyibatin wa abkara Allah ya ja kunnan su yace in ba ku bari ba to Allah madaukakin sarki zai musanya masa da matan da suka fi ku shi yasa malamai suka ce Allah ya musanya masa da wasu a'a to kenan babu matan da suka fi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda Allah bai musanya masa din ba saboda haka ba wata mace da darajanta da matsayinta yake sama da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga wannan falala ce da kuma daraja ta sayyidina Umar alaihi salatu wassalam to shine Allah sai ya ci gaba da cewa wa ahidina ila ibrahima Allah ya ce mun yi alkawari ma annabi ibrahima wa isma'ila da kuma annabi isma'ila alaihi salatu wassalam muka ce da su an tahira baitiya ku tsarkake ɗakina malamai suka ce shine minal authan ku sau wato ku tsarkake ɗakina daga bautan gumaka kar a bauta ma kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ba wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da an tahira baitiya shine ku tsarkake ɗakin nan daga dukkanin wani abin ki dukkanin wani abin da yake mummuna kar a kawo shi ɗakin Ka'aba a gina harsashin ginin akan tsoron Allah subhanahu wata'ala akan bautan Allah madaukakin sarki an tahira baitiya wannan wajen an tahira baitiya wato mafiya yawan mutanen Madina suna karantawa wato mafiya yawan ƙurra'u da mutanen madina da hisham da imamu hafsun da alhassan da ibn abi ishaq duka suna karantawa da an tahira baitiya amma sauran ƙurra'u suna karantawa ne da an tahira baiti bi iskaniliya ba sa yi ma yawon din fataha Allah ya ce ku tsarkake ɗaki na ku biyu litta'ifina ga waɗanda suke wato ainihin ɗawafi wanda za su zo su yi ɗawafi a tsabtace ɗakin a gyara su domin su sama yanayi mai kyau domin su yi dawafi sawa'un dawafin nan na aikin hajji ne dawafin nan na neman bukata ne dawaful ifada ne ko dawaful wada'i ne ko na abu makamancin haka an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina al-'akifin shine al-muqimina min baladi wa gharib min baladai wa gharib waɗanda suke zama a cikin garin da kuma baƙo baƙin da za su zo an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin baƙin da za su zo garin a tsaftace a gyara da waɗanda suke yan garin da waɗanda za su zo za su zo wato ainihin a matsayin baki wasu malamai suka ce kamar abdullahi dan abbasin ya ce al'akifuna su ne almusalluna masallata kenan ku tsarkake ɗakina domin masallata su samuwa wato nutsuwa da kwanciyar hankali wajen yin sallah a cikin wato ainihin ɗakin ka'aba wasu malamai suka ce al'akifuna shine aljalisuna bi ghairi tawafi wanda za su zo su zauna a cikin harami ba tare da sun yi sun yi dawafi ba to a wannan wajen Allah ya ce lid-da'ifina wal-akifi amma idan ka tafi suratul hajji zaka ji Allah ya ce wa tahhir baitiya lid-da'ifina wal-qa'imina maimakon wal-akifina anan sai aka ce wal-qa'imina masu tsayuwan dare a cikin ɗakin harami masu tsayuwan sallah wayanda suke tsayuwa domin su yi sallah su bauta ma Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce warruka isujud da kuma wanda suke ruku'u kuma suke wato ainihin suke wato ainihin sujjada to wannan shine umarnin da Allah ta'ala ya yi ma annabi Ibrahima da annabi Isma'il to sai dai a wannan sura ta suratul baqara Allah ya nuna mana kaman umarnin an yi ne masu biyu annabi Ibrahim da annabi Isma'il amma an ka koma suratul hajji za ka ga umarnin an yi shi ne ga annabi Ibrahim shi kaɗai. Allah ya ce wa iz bawwa'na li ibrahima makanal baiti wa na li ibrahima makanal baiti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud Allah madaukakin sarki ya ce wa iz bawwa'na li ibrahima makanal baiti tuna lokacin da muka nuna ma annabi Ibrahim ga inda ɗakin Ka'aba yake Allah ya ce a nan nake so ka gina mun ɗakina Allah tu shirki bi shai'a Allah ya ce kar ka yi tarayya da ni da kowa a cikin wannan ɗaki wa tahhir baitiya sannan ka tsarkake ɗakina lit-ta'ifina ga masu ɗawafi wal akifina da masu sallah wal ruk'i sujud da wanda za su zo su yi ruku'u kuma su yi sujada ma'ana su yi sallah kenan almuhim kaga nan suratul hajji an ce ma annabi ibrahim kai kai nan suratul bakara an ce ma annabi ibrahim da kuma annabi isma'il wahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lil ta'ifin wal akifin wal ruk'i sujud almuhim shine can ana bayani ne akan farkon umarnin da aka fara ba mawa ma annabi ibrahim nan kuma ana bayani ne akan lokacin da annabi Ismail da annabi Ibrahim din annabi Ibrahim ya jawo ɗansa Ismail su zo su yi aikin tare to sai Allah ya mai da umarnin ya game su da shi da ɗansa gaba ɗin sai suka shiga cikin umarni ɗin Allah ya sa muna fahimta saboda haka wannan yana nuna mana cewa ana so uba idan ya ga wani aikin alkhairi da zai yi to ya jawo 'ya'yansa su shiga cikin aikin ba don komai ba sai don saboda ɗaura su akan tarbiyyar aikin alkhairi ko da kuwa baya nan za ka zo ka zauna a wajen karatu sai ka saka 'ya'yanka a gaba ranar da baka nan za su zo su zauna Allah ya sa muna fahimta domin ta diribi koyarwa na na tarbiyya saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wal-ruk'i sujud na'am Allah ya ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس وإذ المصير يرفع إبراهيم وإذ القواعد.
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا ربنا وجعلنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala Ibrahim Allah ya ce tuna lokacin da annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce rabbi ja'al hadha baladan aminan ya ce ya ubangiji ka sanya wannan garin makka ya zama amintaccen gari a nan Allah ya ce rabbi ja'al hadha baladan aminan a suratu Ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha albalada aminan Allah ka sanya wannan garin ya zama amintacce warzuqa ahlahu minas samarati Allah ina roƙonka ka azurta ma'abuta wannan garin da kayan marmari man amana bi man amana minhum billahi wal yawmil akhir a cikin su duk wanda ya imani da Allah da ranan karshe Allah ina roƙonka ka azurta su da kayan marmari qala sai Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce mun kuma tunda yanzu ka roƙa mu waɗanda suka yi imani ne cewa azurta su da kayan marmari domin su samu dama na jin daɗin zama a wannan gari to sai Allah ya ce to ni kuma ga tawa dokar wa man kafara duk wanda ya kafirce mu fa umatti'uhu qalilan zan jiyar da shi daɗi ɗan kaɗan thumma attaruhu ila azabin nar sannan in tilasta masa shiga zuwa azabar wuta wa bi'sal masir makoma ta yi muni a ce mutum ya gama rayuwa a duniya kuma daga ƙarshe ya zo ya koma wato ainihin cikin 'yan wuta Allah ka tsare mu da shiga cikin wuta to a nan kaga wannan na nuna mana wata ɗabi'a mai kyau ɗabi'a mai kyau ɗin nan kuma ita ce addu'a ma ƙasarka da garin da kake ciki domin in ka roƙi Allah ka ce Allah ya tarwatsa ƙasa to in ƙasar da tarwatse kai da ka fara tarwatsewa Mm. saboda haka abin da ake so ga musulmi shine yayi koyi da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kai manzon allah ma da kansa sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina yanzu ai madina ta dawo ita ce garinsa ita ce inda zai zauna ya rayu kuma ƙarshe ma a nan ya mutu a nan aka binne shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annabi da kansa ya daga hannu ya addu'a ya ce allah mu mutanen madina ka yi mana albarka a cikin dabinanmu ka yi mana albarka a mudun awon ka mana albarka a kasuwanninmu ya ce ya ubangiji duk abin da annabi ibrahim ya roƙe ka ka ba wa makka ina roƙenka ka ba wa madina da ninkinsa saboda haka kenan kaga wannan na daga cikin ladabi na musulmi shine baya ma kasarsa baya ma kasarsa mummunar addu'a baya yi ma kasarsa mummunar addu'a domin in ka yi ma kasa mummunar addu'a in ta tarwatse kai ma tarwatsa sai ka damu Mm. don wani ya baka haushi a ƙasan to sai kuma ka roƙo ma ƙasan bala'i wai duk ma Allah ya taimake mu shi Allah ghafurur rahim Mm, sai a roƙo masifa da bala'i sai Allah ya kauda kai yasa yace walau ya'jilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum inda yadda Allah ke gaggawan amsa addu'an alkhairi in mutane sun yi da haka yake amsa musu addu'an sharri Allah ce da yanzu kowa ya mutu da kowa ya mutu saboda haka in kaga kana addu'a mummuna ma ƙasa kamar ka je ka zaka shiga mota ne zaka yi tafiya sai kawai wai direban ya bata maka rai sai ka ce Allah ya sa ana cikin tafiya motar ta kife wai saboda kana ganin wai in ta kife direba ne yayi asaran mota to in ta kife kai ma kana cikin rigima ko baka ciki kai ma kana cikin rigima saboda haka kasar mu Allah ka kara mata albarka Allah ka yaye mana dukkanin masifa da bala'i da yake cikin wannan wannan kasar tamu saboda haka annabi ibrahim ya yi wannan addu'a yake cewa rabbi ja'al hadha baladan amina allah ka sanya wannan garin garin makka ya zama amintaccen gari warzuqu ahlahu min samarati sannan kuma ka wato ainihin azurta wato wato imabuta wannan garin mazauna wannan garin ka azurta su da kayan marmari man amana minhum billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama a cikin su Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce to fa umatti'uhu qalilan Allah ya ce zan jiyar da shi daɗi ɗan kaɗan thumma attaluhu ila azabin nar sannan kuma in tilasta masa in tunkuɗa shi zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir sannan kuma Allah ya ce makoma ta yi muni a ce mutum ya gama rayuwa a duniya kuma daga ƙarshe ya koma ya shiga cikin wuta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da faɗawa cikin wuta wannan kuma yana nuna mana duk abin da mutum ya samu a duniya in dai ya mutu ya rayu ya mutu a kafin to duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya kaɗan ne in an kwatanta ta da lahira numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghaliz Allah ya ce za mu ɗan jiyar da su daɗi ne ɗan kaɗan sannan kuma mu tilasta musu zuwa ga tafiya zuwa ga azaba mai kauri azabar wutar jahannama Allah ya tsare mu to Allah sai ci gaba da cewa wa idh yarfau ibrahimul qawa'id min albayt Allah ya ce ka tuna ka ba su labari lokacin da annabi ibrahima alaihi salatu wassalam yake daga harsashi na ginin ɗakin ka'aba wa isma'ilu da shi da ɗansa annabi isma'il yana cewa rabbana taqabbal minna suna cewa ya ubangijinmu ka karba daga wajenmu Allah ka karɓi wannan aikin da muke yi innaka antas sami'ul alim Allah kai ne mai ji Allah kai ne masani a wannan wajen Allah ya ce yarfau ibrahimul qawaida suna daga harsashi suna tona foundation na gini kenan dama babu ginin ko kuma akwai daga baya cewa aka yi su sake gini ma'ana sabon gini aka ce su yi ne ko renovation aka ce su yi ko an ce su sake wani ginin ne bayan dama akwai to magana da tafi inganci shine dama akwai ɗakin ka'aba din amma an rusa ta to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin kitabu wato babu fadl makka wa bunyaniha hadisin urwatu ibn zubairi hadisin na Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi da ya kare da a gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita ya Aisha laula anna qaumaki hadithu ahadin bi jahiliyatin la amartu bil baiti fa hudima yace da ba din mutanenki mutanen Makka sabbin musulunta bane da na ce a rusa dakin Ka'aba fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu da duk abin da ba babu a da akwai a ciki daga baya aka cire shi da na shigar da shi to kaga kenan yace wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu babayn sharqiyyan wa bab wa baban gharbiyyan fa balagat bihi asasa ibrahim yace da na sanya ma wannan kofan wato dakin ka'aba din da na sanya mishi kofofi guda biyu ɗaya ta gabal ɗaya ta yamma domin ya riski ya dace da tushe da foundation wanda annabi ibrahima alaihi salatu wassalam ya fara tonawa to kaga kenan da kenan akwai ɗakin Ka'aba daga baya aka rusa sannan kuma Allah ya yi umarni a sake ginawa to shi yasa yazo a hadisi wanda Bukhari ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal baita lamma hudima ukhrijat minhu hijaratun izam ɗakin Ka'aba lokacin da aka rushe shi to an fitar da duwatsu manya manya daga ciki dama kenan akwai akwai ɗakin Ka'aba to shine ibnu zubair yace hadhihi alqawaid allati rafaha ibrahim alaihi salam wannan shine foundation din da annabi ibrahima ya daga wato wayannan duwatsun da aka fitar foundation din da dama akwai to annabi ibrahim sai zo ya kara daga shi ya zama cewa ya hau sama sai ya zama na cewa yarfau ibrahimul qawaid min albayti kasan kamar ka ce yanzu masallacin da ai ba akan tudu yake sosai ba to annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi ya daga dakin kabin sai zama yana kan tudu ba kamar yadda yake ba kamar yadda yake a baya ba to malamai sun tattauna akan cewa suwaye suka fara gina dakin ka'aba a farko kafin annabi ibrahim ya gina kaga kenan ginawa annabi ibrahim ta ce ginawa ta biyu kenan to suwa suka fara ginawa mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa mala'iku ne kamar yadda al-imamul qurtubi ya kawo tafsirinsa daga Jafar ibn Muhammad yace an tambayi babana a lokacin ina zaune a wajen aka ce da shi yaushe aka fara gina ɗakin Ka'aba sai ce tun lokacin da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa sanda Allah ya ce wa mala'iku zan sanya wani khalifa wata halitta a bayan kasa mala'iku suka ce yanzu ya Allah zaka sanya wanda zai yi barna a bayan kasa ya zidda jini bayan muna tsarkake ka kuma muna gode maka Allah sai ya fusata da su kan cewa ya ce zai yi kaza su kuma sun kawo wani abu wanda zai ci karo da abin da Allah madaukakin sarki ya ce zai yi to wannan ya sa mala'iku suka tashi hankalinsu a tashe suka yi ta ɗawafi suna zagaye al'arshin Allah sanda suka yi zagaye bakwai suna neman yardan ubangiji suna neman yafiyan Allah subhanahu wata'ala Allah sai ce da su to ku tafi ƙasa ku gina mun ɗaki ku gina mun ɗaki a ƙasa ta yadda kamar yadda kuma ka zo kuka kewaye al'arshi na don ku samu yardana ku samu sauƙi daga fushina da yafiyana to ku gina mun ɗakin ka'aba ku gina mun ɗaki a ƙasa ta yadda duk wanda na yi fushi da shi cikin mutane to in ya zo nan ya nema yardana to sai in yarda da shi duk wanda ya mun wani laifi in ya zo nan ya nema yafiyana sai in yafe masa to shine ma'anan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya aikin hajji falam yarfus walam yafsuk yarja'a ka yaumi waladatu ummuhu duk wanda ya aikin haji bai yi batsa ba bai yi wani aikin fasikanci ba fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ya kiyaye ka'idojin aikin haji to zai dawo gida kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi taqiyan naqiyan min adh ba wani zunubi tattare da shi Allahu akbar Allah ka samu dace daka annabi Ibrahim yana daga wannan harsashin suna addu'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to sannan wannan yana nuna mana wato shi Allah in kai aikin alkhairi ba zuwa kake kai bugun inji cewa kai kan kasha kwana ba abin da ake so shine kana yin aikin alheri kana kuma tsoron Allah ya karba ko bai karba ba roƙon Allah ya karba maka yafi muhimmanci akan yin aikin kaga yanzu annabi Ibrahim ai automatic Allah ne ya ce da shi da ɗansa annabi Ismail su je su yi mai su je su gina masa ɗakin Ka'aba baka kokonton Allah ya karɓa aikin ko bai karɓa ba amma duk da haka suna addu'a suna cewa me rabbana taqabbal minna suna addu'a suna cewa Allah ka karɓa mana suna cewa Allah ka amsa mana kaga yanzu zaka ga mutum yadda Ramadan ta shigo idan Ramadan ta wuce sai koma yana tsiyansa sai ya ce ai ya dace da Lailatul Qadr shi yanzu ba ma tunaninsa Allah ya karba ko bai karba ba yana jara'a ne ma Allah cewa tun da ya dace da lailatul qadr to a bar shi abin da ya ga dama kaga ko wannan kuskure wannan kuskure domin Allah da ya ce bayan Allah su ne waɗanda suna aikata abin da suka aikata na alkhairi amma zukatansu suna tsoron komawa zuwa ga Allah Nana Aisha tace ya manzon Allah mazinata ne su ko barayi ya ce a'a mutanen kirki ne suna sallah suna zakka amma tsoronsu Allah ya karba ko bai karba ba Allah ya karba ko domin akwai wanda za su fada cikin alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tun tun tun tun aikin su aikin banza suke a duniya amma a ransu suna dauka cewa suna aikin alkhairi karshe sai mutum ya je gaba ga Allah yana jiran a bashi ladan aiki in bai yi sa'a ba sai kuma ya koma ma da zunubi daga shi aikin alkhairi ana yi ne kuma ana roƙon Allah ya karɓa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suna cewa rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimaini laka Allah muna roƙonka ka sanya mu mu zama musulmai masu sallamawa da miƙa wuya zuwa gare ka wannan ya nuna mana duka annabawan Allah addinin su menene musulunci ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim shi ma musulmi ne Allah ka sanya mu mu zama musulmai wa min zurriyatina Allah muna roƙonka zuriyan mu ma ka sanya a samu ummatan muslimatan laka a samu al'umma mai sallamawa mai mika wuya zuwa gare ka musulman al'umma domin inna dina inda Allah al-islam sannan sai suka ce wa arina manasikana Allah muna roƙonka ka nuna mana manasikana malamai suka ce manasikana wasu suka ce asalin ma'anan annusuk a larabci shine al-ghusl wanki kenan ko wanka shi yasa da a ce nasaka thawbahu bi ma'ana ghasala thawbahu ya wanke tufafinsa kenan amma a yaren shari'a shine ismul lil ibada sunan ibada kul inna salati wa nusuki ai wa ibadati ibada ta kenan duk wani abu na ibada ne ana cewa rajulun nasikun idza kana abidan to malamai sun yi sabani akan me ake nufi da manasika na anan wasu malamai suka ce ana nufin da manasikul hajji wa ma'alimu aikin hajji wa arina manasika na kenan Allah ka nuna mana yadda za mu yi aikin hajjin mu yadda za mu gudanar da wato ainihin aikin hajjin mu wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan maganan wa arina manasika na shine almazabih ai mawadi'u dhabhi shine inda za mu dinga yanka wato ainihin dabbobin mu wa arina manasikana Allah ka ru Allah ka nuna mana kamar yadda ya zo a cikin hadithi lokacin da annabi ibrahima alaihi salatu wassalam ya gama ginin ɗakin ka'aba ya addu'a ya ce rabbi qad farragtu fa arina manasikana fa ba'atha Allah ta'ala ilaihi jibril fa hajja bi yace lokacin da annabi ibrahim ya gama gina ɗakin ka'aba sai na ga mai addu'a ya ce to Allah ga ɗakin ka'aba ne na gama ginawa ya za mu yi aikin hajji Allah ka nuna mu to sai Allah ya turo masa mala'ika jibrilu ya zo ya nuna masa ga yadda za a yi aikin hajji daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza hatta idza raja'a min yawmin arafata wa ja'a yawman nahri arada lahu iblis sai da ya gama wato ainihin arafa ya dawo daga arafa aka zo ranar lahiya sai iblis ya bujiro masa fa qala lahu sai malaika jibril ya ce da shi ahsibu jefe shi fa sahabahu bi sab'i hasayati sai ya jefe shi da wato ainihin tsakoyi guda bakwai thummal ghad thummal yawm thalith sai aka sake maimaita haka a washe gari da kuma rana ta wato ainihin uku ya zama na cewa wannan shine yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ai aikin hajji thumma ala sabiran sai sannan kuma sai ya hau kan dutsen sabir dutse da ke tsakanin makka da mina sai ce ya ibadallahi ajib ya ku bayin Allah ku amsa kiran Allah shine ma'anan faɗin Allah a suratul hajji wa azim fi nasi bil hajji ka ce wa mutane ka shelanta wa mutane su zo su aikin hajji fa sami a da'awatahu min bainil abhar man bainil abhar mimman fi qalbihi mithqala dharratin min imani duk wanda ke tsakanin waɗannan garuruwan to sai ya ji sautin annabi ibrahim fa qala sai ce labbaik allahumma labbaik Allah mun amsa kira Allah mun amsa kira falam yazal ala wajhil ardi saba'atu muslimuna fasa'idan lokacin a bayan ƙasa bai gushe ba akwai musulmai daga bakwai zuwa sama laula zalika la uhlikatil ardu wa man fiha da ba duk waɗannan musulman da suke rayuwa ba a lokacin da Allah ya halakar da duniya da abin da ke cikin ta kenan zaman musulmai a cikin ƙasa yana sa ma ƙasan albarka to shine ma'anan wa arina manasikana kenan Allah ka nuna mana yadda za mu yi aikin hajjin to shine Allah sai turo mala'ika jibril ya ce je ka nuna masa sannan sai ya ce wa tub alaina Allah ka karɓa tubanmu ka yafe mana innaka anta tawwabur rahim Allah kai mai tuba ne mai karɓan tuba ne Allah kai mai tausayi ne yace rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan minhum wannan al'ummar tamu Allah ka tura musu manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatika ya zai dinga karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata ya dinga karantar da su littafin Allah alqur'ani da sunna fahimtar addini kenan din da kaji an ce alkitabu wal hikma ana nufin alkitabu was sunna alqur'ani da sunna kenan wa wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su daga datti na shirka da kuma sabon Allah da munafinci da bid'a innaka antal azizul hakim ya Allah lallai kai ne mabuwayi Allah kai ne hikima to wannan ita ce addu'ar da annabi ibrahima alaihi salatu wassalam yayi wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana da'awatu abi ibrahima ni da kuga Allah ya aiko ni nan amsa addu'ar annabi ibrahim Allah ya sai Allah ya aiko ni to shine sai Allah ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ka ba mu ikon bin shi ka ba mu ikon yi mishi biyayya abinda muka karanta dai Allah ka tara mu cikin lada inda muka yi kure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته